أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki a wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na minhajul muslim za mu tashi a shafi na 367 wato har yanzu muna magana kan kashe-kashen saki a ga samun talak za mu tashi daidai da ya ce a talakun radi'i wato mala ya lissafa mana kashe-kashen saki guda guda guda guda na hudu za mu tashi guda uku akwai saki na sunna Allah ya raba mu da shi akwai saki na bid'a shi ma Allah ya raba mu da shi ba ku ci amin ba yawa duka ba wai ana son su ne amma wancan an yi shi an yi shi a tsarin shari'a wacce kuma an yi shi an kauce wa shari'a to sa'annan sai na uku da muke karanta shi ne saki wanda yake baɗi ne to wanda za mu tashi a kai kuma shi ne a dalago raji'i wata saki wanda yake akwai kome a ciki bismillahir rahmanir rahim a dalago raji'i wa huwa ma yamliku ma'ahu az-zawju haqqa muraja'ati mudallaqatihi ولو بدون رداها لقوله تعالى وبؤلتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولقوله, ولقوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر بعد أن طلق زوجته راجعها وطلاق رجعي ما كان دون الثلاث في المدخول بها وبدون عوض والمطلقة طلاقا رجعيا حكمها كحكم الزوجة في النفقة والسكنى وغيرهما حتى تنقضي عدتها فإذا انقضت عدتها بانت من زوجها وإن أراد الزوج مراجعتها يكفيه أن يقول معها أن يقول لها لقد راجعتك ويسن أن يشهد على مراجعتها شاهدي عدل ما لا يتسكي وأنك أقوي كومي أتكي shi ne sakin da miji yake da iko yake da dama yake da mulki na ya dawo da matarsa cewa ya ce na dawo da ke kuma ta dawo kuma ko da ba ta so ko da ba ta yarda ba idan mutum ya sake matar shi ɗaya ya ce matar shi to na mai da ke to ba ta da dama ta ce taƙi idan tana da abin da za ta ce ta ki to ƙara ake kaiwa ina nufin wataƙila yana mata wani abu mara kyau wataƙila yana cutar da ita to wannan ko da ba saki za ta iya kai ƙararsa hasali mata ta kai ƙarar miji ba laifi ba ne miji ya kai ƙarar matarsa ba laifi ba ne amma miji ya yi haƙuri to ya fi alheri mata ma ta fi a ta haƙuri ya fi alheri su ringa rufa wa junansu asiri ya fi alheri amma tun da kaga musulunci ya sanya wato wali sannan ya sanya wakili kenan akwai zama na kenan ta iya yiwuwa za a yi zama don in akwai larura a gyara in akwai wanda aka cuta a bashi haƙuri in akwai wanda za a ce ka daina kaza a jimar ya daina wannan shine ne shi yasa zaka ji aya a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki da kai shi yake cewa fa bahasu hakaman min ahaliha wa hakaman min ahalihi in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma Allah yace ku tada mai hukunci alqali daga iyalin mata da alqali daga iyalin namiji Allah yace sai su zauna to shi ya faɗi mai matar take masa mara kyau ita ma ta faɗi mai mijin yake mata su su zauna da adalci ce to gaskiya kai naka da wanda kake wakilta mijin bai da kirki yayi kaza yayi kaza ka gaya masa ya daina a matar kai da kake wakilta ba ta da kirki ta yi kaza ta yi kaza a ce ta daina Allah ya ce in har su biyun nan suna nufin gyara to Allah zai datar da su da haka ake zama kenan don kai ƙara babu wani wani wani abu a ciki so ake a gyara amma dai a yi haƙuri to shine shine ya fi saboda mai saboda faɗin Allah da yake cewa na mai da mata ya ce kuma mazajensu su ne suka fi suke da haƙƙi akan mai da su wato in sun yi nufin wato gyara za su mai da mata don a zauna lafiya don ya zama ba za a ci gaba da abin da ya ja aka yi kuma sakin ba sanan da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga ibnu umar bayan ya sake matarsa annabi sallallahu alaihi wasallam sai kamar da ita kamar da ita shi ne sai mala ya ce shi sakin nan wanda yake akwai kome shi ne sakin da bai kai guda uku ba sakin da bai kai guda uku ba in mutum ya yi sake matarsa saki ɗaya to yana da wannan iko na kome in ya sake matarsa saki biyu yana da wannan iko na kome amma in ya sake ta saki uku to ba shi da wannan iko ba shi da wannan iko na na yin kome sa'annan idan ya sake ta saki ɗaya ma sai bai yi koman ba ya bar ta har ta gama idda ta shi ma wannan iko nashi ya mutu wato sai dai ya shiga cikin manema in ta ga dama ta zaɓe shi in ta ga dama ta zaɓi wani daban da haka idan mutum ya suke mata har ta gama idda don ya ji ya samu wani bazawari ya zo ba magana ya ɓata rai ai kun gane hausa na ba za ka ce wani ya zo na neman matanka ba na a'a kai ma yanzu ka zo kana neman mata ne in Allah ya sa ka dace to amma kafin ka gama idda ba wanda isa ya je ce yana zai neme aurenta da haka karfin ka kenan kafin ta gama idda shi yasa duk abin da zaka yi karka bari ta gama idda na gobe da haka wannan shi ne duk matar wadda yake wato matar da aka tare da ita ba matar da aka tare da ita kusa daman matar da ba a tare da ita ba daman shi take da automatic ba'ini ne in mutum ya auri mata yau sai ce ya sake ta to bai da ikon dawo da ita ku gane hausan ba ta tare ba sai ce ya sake ta to ba dai da dama ya ce kuma ya dawo da ita eh saboda auren ya zama wasa na ba ta da idda ba ta da idda idan mutum ya aure aka daura aure daman shi ka'idar daurin aure idan aka daura aure da mata misali mutum ya bada sadaki dubu ɗari biyar to ana daure aure ana fatiha to ta ci dubu ɗari biyu da hamsin idan ya ce ya sake ta abinda za a dawo masa da shi shi ne dubu ɗari biyu da hamsin na? eh ba ta tare ba in ya ce ya sake ta in aka ɗaura aurenta da azahar ya yi wannan to da la'asar sai a ɗaura aurenta da wani na? eh ba komai a kan saboda babu tare Allah dai ya ba ta ɗari biyu da hamsin shi kenan shi kenan na cewa an daura mata aure shi ne sai mala ya ce wato mata wadda aka sake ta saki wanda za a yi komai a cikinta to hukuncinta hukuncin mata ce wadda take da aure idan mutum ya sake mata wadda yake akwai komai to tana daidai da hukuncin matarsa na aure wajen mai wajen ciyarwa wajen ciyarwa da wajen bata wajen zama kenan ba musulunci ba ne al'ada ne mutum zai sake mata ya ce tafi ya kore ta allah maɗaukakin sarki ba haka yi umarni ba idan mutum ya sake mata zai barta ta yi idda a gidan ɗakinta kuma zai ci da ita zai batta haka umarnin Allah kenan sai dai wanda zai abin da ya ga dama kuma sai je yi amma wannan al'ada ce kaga ana sakin aure ana rabuwa da zagi ana rabuwa da fada hasali sakin aure ana iya rabuwa amma da mutunci don haka abin da Allah madaukakin sarki ya ce har Allah ce a kyautata wa matan idan an rabu da su sayyidina Hassan ya sake matarsa kuma abin da ya hada su lokacin da aka kashe sayyidina Ali sai ana cewa zai hau khalifa sai ta zo tana murna mijinta ta zama best lady sai ran shi ya ɓaci ya ce a kashe baban nawa kina murna kawai ya ce ya sake ta saki uku kalma ɗaya yi suke nan ta je ta gama da za ta tafi kuɗi mai yawa ya haɗa ya bata har ma da yake mai ilimi ce sai ta yi wasu baitoci wanda ya daga masa hankali ta yi wasu baitoci wanda yake take nuna lalle da mutumin kirki ne rabuwa da shi lalle Allah ya kawo ni shi ma da aka zo aka gaya masa ya ce kai da ba dan bai da ikon dawo da ita ba da aka karkace wai wanda ya sake mata a saki a kalma ɗaya so uku na wai ba ta saku ba ta saku yawa an kan ma ka gwada na kanka yadda kai cewa an ka sake ta saki uku ba ta saku yawa karka yadda ka gwada Allah kiyaye to shine sai mala yace zai ta zauna har ta gama iddata idan ta gama iddata shikenan to shikenan ta zama wato ta nisanta daga mijinta wanda duk in mijin na san ya dawo da ita kafin ta gama idda kenan to zai iya cewa kawai na dawo da ki da haka da zaran mutum ya sake mata in dai bata gama idda ba kuma saki bai kai uku ba kawai da ya ce na dawo da ke ta dawo malama suka ce da wasu ayyuka misali ya sake ta baya kwana a ɗakinta kawai sai ya je kwana a ɗakinta shi kenan kwanan da ya ce ya dawo da ita kwanan da ya ɗakin nata na ya shi ma ya nuna ya dawo da ita amma sunna ce in mutum ya sake mata ya dawo da ita ya kafa shaidu cewa ya sake matarsa kuma gashi ya dawo da ita shaidu guda biyu ya kafa su a matsayin shaida kuma shaidun nan ana son masu adalci shahidai adalin shahidai masu shaidu guda biyu masu adalci suwa ne ne suwaye masu adalci guda biyu Allah maɗaukaki sarki ya ji kan malaminmu idan suna lissafa shaidu masu adalci a ƙasan hausa sukan ce mutumin da ba a taɓa ganin kai shi ba hula ba na? wato suna faɗa ne saboda ai a ƙasan hausa yana daga cikin kamala ai da za ka ga dattijo a ƙasan hausa yana yawo ba hula na ba za ka taɓa gani ba in dai ƙasar hausa ce na ta yi wa adalcin wasu wuraren ba kuma wannan amma na malaman nan kuma gaskiya ne wanda duka ga yana yawo ba hula na na shi ne ya ce ma yana daga cikin abubuwa saboda irin wannan al'adun mutane ne ya danganci menene kamala a cikin mutane kuma Allah ya sa duniya ta sha bamban abinda yake kamala a wasu wajen ba shi ne kamala a wani wajen ta yi wa a wajen inda wasu malaman ne ba haka za su fada ba wani ba za su fada wanda yake ya sha ban haka Allah ya yi duniya kaga akwai al'umma wadda take da kusan sunna ne daura zani zani na taba haduwa da wani ba Allah da muka yi karatu da shi a Egypt da muka je wata daura mutanen mutanen ba Bangladesh ba Eritrea da Eritrea da wata a wata akwai wata kasa su ma haka muna yake yake cewa ran juma'a ya rantse mun da Allah ya ce idan ran juma'a limamin su da zai sallar juma'a idan ya fito ba zani ce wallahi ba za a bi shi sallah wato ya yi rashin mutunci na ƙarshe na? na ce masa mu kuma a garinmu na? a yawa ya ce ni kuma wallahi kaga a garinmu in ya fito da zani wallahi ba za a bi shi na? kuma haka ne karkace ba wasa ake ba da gaske ne saboda su a wajensu ya cika kamala ta cika in ya daura zai to kaga nan kaga liman da zani kaga sallar zai ta zama wani wata abin rigima zai a ringa malar lafiya na? eh da aka ya danganci menene kamala a cikin al'umma wanda za a ce lalle wannan mutum ne akwai wasu abubuwa ba haramun ba ne amma a rayuwar mutane yana zubar da na kima to shi ma sai musulunci ya hana kada a yi a sakoto? sakoto ka isa ka shiga wani wajen ba hula wani ma ba sai sai kaga arnan banza na nan allah ba hula ba hula na? ai haka ne ko ba laifin mutane duk abin da ba mai musulunci ya hana ba tsare wato na kimanta rayuwa a cikin mutane akwai abin da kamar yadda na faɗi ba haramun ba ne amma da an ga mutum yana yi za ka ga ƙimarsa ta zube ba kuma laifi ɗauki misalin rake ko ladan ka gan shi a bakin kasuwa ya sai rake yana sha yana irin rufa idan nan ya ja zaki na misali nake a kaga ba haramun yake ba daɗi yake sha kan amma za ka ci an yi ladanin ne na za ka ga bai dace ba kawai da shi akwai suna nan abubuwa da yawa to su ma tsare su ɗin umarni ne na musulunci eh sai na biyar a talakus sare wato saki wanda yake a fili wanda an faɗa an san kawai saki ne mala ya ce wa huwa ma la ya hatajin mutsallaku bihi ila niyyati talaq bal yakfi fihi lafzu talaqi sari wa zalika ka an yaqula anti talik aw mudallaqa aw dallaqtuki aw nahaw zalik aw nahaw zalik malace na biyar shine saki wanda yake karara yace shine bai bukatan wani bayani bai bukata a tambaye mutum kawai saki kake ni bi ko ba saki ba a'a shi a fili yake shine malai yace lafazin sa kawai ya riga ya gama ba da sakon da ake nema shine kamar mutum ya ce wa matarsa ke ya sake ya sake ta ko ko ke sakakkiya ce ko ya sake ta ko ke wadda aka saka ce duk waɗannan kalmomi kaga ba ta bukatar wani fassara ko a je ana tambaye me ake nufi cewa kaga wannan shine ake kira saki wanda yake ko wata kalma da wanda ta yi wato kama da wannan to na shida ko shine a talaqul kinaya saki wanda yake an saka yashi abin da yake bukata yana bukatan shi akwai bukatan niyya a ciki duk mutumin da zai ce matarsa ya sake ta ba zai ce wai bai niyya ba ai kun gane bai da wani dalili da zai ce ai bai niyya ba a abu ɗaya ne zai sa mutum ya sake mata kuma ba ta sako ba gashi ya faɗi lafazin saki shine idan aka tilasta shi Allah ya kiyaye wani ya sa masa bindiga misali ya ce saki matar ka sai ya ce na sake ma ɗari ne ya ce sai ka ce ɗari in ya tafi kawai ka shiga gidanka ka yi zaman ka ba komai na nuhu na ko ya rubuta ko me ya yi in dai laisa ala alal mustakarihi dalaq wato duk wanda aka tilasta shi bai babu saki a kai shi ne tilasta shi aka yi eh kamar mutum ne a ce ya sha giya ko za a kashe shi sai ya sha ko ya yi zina za a kashe shi abu ɗaya laifi ɗaya aka ce idan mutum aka ce sai ya yi za a kashe shi to ba zai yi ba sai dai a kashe shi shi ne mai shi ne laifin kisan kai ai kun gane wani ya ce wa wani Allah kiyaye ka kashe shi ko in kashe ka to sai dai ka yi haƙuri a kashe ka eh shi ne shi ba za ka yi ba amma duk sauran laifuka har kafirci ma sai ka yi kuma baka zama kafiri eh maganan kafirci mutum ya faɗa sai ya faɗa kuma yana na a musulmi amma wannan saboda in ka duba ai abinda ake ake so kai kuma shi za a yi ma hmm ba wai to sai kai hakuri ka yi ma to mala yace huwa ma ya hataji fihi ila niyyati niyyati salat إذ اللفظ غير صريح في الدلالة عليه وذلك كأن يقول الحقي بأهلك أو اخرجي من الدار أو لا تكلميني وما أشبه ذلك مما لم يذكر فيه الطلاق ولا معناه مثل ما هذا لا يكون طلاقا إلا إذا نوى به الطلاق وقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إهدى نسائه بلفظ الحقي بأهلك فلا شك أنه نوى به الطلاق وإلا فإن كعب بن مالك لما قيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعزل أن تعزل امرأتك أن تعزل امرأتك فقال أدلقها أم ماذا أفعل قال اعزلها ولا تقربها فقال لامرأته الحقي بأهلك بأهلك فالتحقت بهم ولا أد عليه ذلك طلاقا هذا في الكناية الخفية أما الكناية الظاهرة كقوله أنت خلية أو بائن تحلين للرجال فهذه الكناية لا تحتاج إلى نية بل يقع الطلاق بمجرد التلفظ بها ما لا yake saki wanda yake na mai alkunya shine wanda yake bukatuwa zuwa ga niyya saboda lafazinsa shi kadai bai nuna cewa tabbas saki ne misali mutum ya ce wa matar shi tafi gidanku tafi gidanku ko ya ce wa matar shi a fita min daga gida fita min daga gidana ko ya ce wa matarsa kake ƙara min magana kun ji waɗannan kalmomin kaga dukansu suna buƙatar a tambayi mutum me kake nufi ya ce da na ce ta je gida ta dame ni ne na ce ta je a yi mata fada kenan in ya faɗi niyyarsa shi zai fada shi zai fassara me yake nufi ya ce da abin da ya kama da wannan wanda ba ambaci saki ba a cikinsa kuma babu ma'anar saki misali ya zama wannan ya zai iya zamo saki ne tafi gidanku zai iya zama a saki in an yi niyyar saki fita mun daga gida zai iya zama a saki in an yi niyyar saki na saki ƙara min magana zai iya zama a saki in an yi niyyar saki dukansu ya ce sai dai in an yi niyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki ɗaya daga cikin matayensa da lafazin cewa tafi gidanku da wannan lafazin shi kenan da haka kaga mala ya ce lalle annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce tafi gidanku yayi niyyar saki shi yasa ya zama saki amma an ba haka ba akwai ka'ab bin malik ɗaya daga cikin waɗanda ba su je yaƙi ba na wa ala salasati allazina kullifu na hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum mene har zuwa ƙarshen aya su uku ne wanda ba su je yaƙi ba wasu munafakai suka zo suka yi ta cewa gashi gashi gashi abin da ya hana mu zuwa yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ba komai ba komai amma su uku sai suka zo suka faɗi gaskiya tsakani da Allah cewa su wallahi lafiya su kalau ba su je ne ba su je bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je har Allah ya yi hukunci akan akan da haka shi ka abin malik aka aiko masa cewa to yana daga cikin ma umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kaurace wa matarka sai ya ce ya ce to yana son bayani shin zai sake ta ne ko me zai yi me ake so me annabi sallallahu alaihi wasallam ke so yayi sai aka ce a'a cewa dai kawai ka kaurace mata kada ka kusance ta to sai ka abin malik sai ya ce wa matarsa to ki tafi gidanku ka gani kenan ba da niyyar saki ba kuma sai ta tafi gidansu kuma da lokaci aka ce ta dawo abinta kaga ba saki bane dan ba da niyyar saki bane shi yasa kalmar tafi gidanku zai iya zamowa saki sannan zai iya zamowa ba saki ba yace wannan akan alkunya kenan boyiriya amma akwai alkunya zahira wanda ita in mutum ya faɗe ta to fa saki ya faru menene alkunya zahira mutum ya ce wa matarsa ke din nan kina daidai da wanda baki da aure mun gane wanda ba ba mai ke ko ya ce mata ke din nan fa kin halarta wa wasu mazaje na ya ce to wannan alkunya irin wannan nan maganganu ba su buƙatar niyya da mutum ya faɗa to matan shi ta kafu ta ka sai a kiyaye eh ba su buƙatar wani alkunya sai a talaqul munjiz wal mu'allaq a talaqul munjiz huwa ma tutlaqu bihi az-zawjatu fil hal كقوله أنت ذلك مثلا وتطلق في الحال وأما المعلق فهو ما علقه على فعل شيء أو تركه فلا يقع إلا بعد وقوع ما علقه عليه مثل أن يقول إن خرجت من المنزل فأنت ذلك أو إن ولدت بنتا فأنت ذلك فلا تطلق إلا إذا خرجت من المنزل أو ولدت بنتا سكنا نبقي malaice shine saki wanda yake zartacce da kuma saki wanda yake damfararre ai an san damfararre ko wanda aka allaka shi da wani abu sai ya faru sakin ya faru in ma bin bai faru ba sakin bai faru ba sai malai ya ce misali saki wanda yake wato zartacce shine wanda da mutum ya furta to saki ya tabbata kamar mutum ya ce wa matar shi ke ya sake ya sake ta kaga ya ba wani magana ko sai an jima ko wani ake jiran wani saki ya tabbata da haka a lokacin da ya ce ya sake matarsa to ta zaku amma saki wanda yake ta'allake da wani abu yana da wani ka'ida sai ya cika shine wanda aka dankanta shi da wani abu to shi ba zai faru ba sai idan abin ya faru misali mutum ya ce wa matarsa in kika sake fita a gidan nan to ya sake ta ai an gane ko matarsa na da ciki ya ce in kika haifi mace eh ya sake ta to duk wannan sai a jira tana fita ta sauko tana aihuwa mace na fitowa ta sauko
shi kenan shi yasa ganganci ne mutum ya ringa sanya irin waɗannan sharuɗa a kan iyalinsa in ka je anguwa baka sani ba ka ce in ce sake fita ai za ta sake fita na zai je an ta sake fita baka sani ba kaza da kaza wasu gaba ɗaya haka suke ake ta aure musamman wannan lokaci gaba ɗaya ba su san me ake yi ba za ka ga yara samari kawai an yi aure da 'yan mata an yi ta biki amma ɗuggaggu gaba ɗaya ba su san addini ba wani yaro ya taɓa auren wata yarinya a nan gare da aka zo ana suka rigima ana magana ana maganar saki waya shi kullum in zai fita in ta ɗauke hulai sai ce na sake ki in ta damar da hula sai ce na dawo da ki irin wasan miji da mata ba a rana ɗaya sai suke ta so goma kawai su ba ruwa a yadda suke haɗa ya sake da ya fi so ɗari don suna tare a su in ta ɗauke maki ɗin mota sai ce na saki shi ne in ta dawo ya yi haƙuri sai ce ya dawo da ita saboda mai babu sanin addini ko wajen ta saku ba ba wai kanka ta tsaya tambaya ba kawai zama suke shi daman ma aure sakin aure yana cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira abubuwa uku yace salatun jidduhunna jiddun yace wa hazluhunna hazlu yace su wasa wasan su gaskiya ne gaskiyan su gaskiya ne so ba wasa da su
sai na takwas at-talaqu takhayyir wa tamlik wa huwa an yaqula rajulu li imra'atihi ikhtari aw khayyartuki fi mufarakati aw al-baqa' ma'i fa in iktarat at-talaqa ulikat wa qad khayyara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nisa'ahu fakhtarna 'adama firaqihi falan yadlikuhunna قال تعالى يا أيها النبي كل أزواجك إن كنتن تردن ترن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتئكن وأسرهكن سراحا جميلا وإن كنتن ترن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما wannan zuwa ƙarshen aya yace wa amman tamliku fa huwa an yaqula laqad mallaktuki amraki wa amruki bi yadiki fa idza qala laha dhalika fa qalat idhan ana dhalik ɗullikatan wahidatan a raj'iyya mala yace akwai kuma saki na na takwas shine saki wanda ake bawa mata zabi ita ce za ta tabbatar da sakin ko kuma ta fasar da shi ya zama ya fasa ko a mallaka mata igiyar auren a hannunta shine namiji ya ce wa matarsa ki zaba ko na baki zabi ki zaɓa zama da ni ko zama da shi ko? tarafin ya fi daɗi ko? yau ta zaɓi zama da shi ko kuma rabuwa da shi to a nan in ta ce ta zaɓi rabuwa shi kenan saki ya tabbata da ka kakula kakula da kyau na in ka ba ta zaɓi cewa saki na hannunta to in ta ce ta sake ka kasa ku a ɗaya ne ɗaya ne ba uku ba amma dai in ka bata Allah maɗaukacin sarki ai rahama ya yi mana da ya sanya saki a hannunmu na? rahama ce ai kai da a hannunsu yake ba sai ka ba mu ishan nan ba ka je ka zamu an sake ka saki uku na ta ga iya na ah to kada sawalin me kai gaba daya to su baya hannunsu to shine idan mutum ya ba ta zaɓi ta ce ta zaɓi duk wanda ta zaɓa in ta zaɓi ta zauna tana nan in ta zaɓi saki kuma ta saku idan ta zaɓi saki ta saku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa matarsa zaɓi shi ne aya da allah maɗaukakin sarki ya ya ya faɗi ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam umarni cewa ya kai wannan annabi ka gaya matayenka idan kuna son rayuwar duniya ne da adan duniya to ku zo zan jiyar da ku daɗi kuma zan sake ku saki wanda yake mai kyau ya ba su annabi sallallahu alaihi wasallam da aka bashi wannan umarni haka yabo matarsa ya soma da nana Aisha radiyallahu anha yace gashi gashi ne kike so har ma yace ta je ta yi shawara da da da da iyayenta nana aisha ta ce a a ya ni ba bazan ji shawara da kowa ba na zaɓe ka zai tafi ta ce amma ta ala kaka ga sauran matan kaka gaya musu wai ni ga abin da na zaɓa kawai dai kowa je a tambaye ta na e ka gani wata ce shi kenan amma duka ba su ba wanda ta zaɓe wani ba manzo Allah to kaga da da za ta ce ta zabi saki da ya zama misali ya tata to shine sai yace ko amma mallakawa kuwa shine mutum ya ce wa matarsa to igiyar fa saki yanzu na mai da ita hannunki ko ya ce al'amarin ki yanzu yana hannunki to idan ta ce shikenan na saku to ta saku don kai kai kai ka ɗauki abin ka bata amma kuma kashi ɗaya ne kasan wani ta ce za ta ce to uku ta yi na? e to ba ta da daman yin uku ɗaya ne kawai kuma na kome sauran na goma da na sha ne zai mu tsaya a nan sha yanzu sallah na kaiwa takwas ko kai a to bari mu ci gaba takwas dai bari mu ƙara sanye so sai mu bar bayanan da yake gaba a na tara ya ce a talaku bil wakala a awul kitaba idza wakala rajulu man yudalliqu imra'atahu aw kataba ilayha kitaban yu'linu laha fihi talaqaha thumma anfadhahu ilayha طلقت ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك إذ الوكالة جائزة في الحقوق والكتابة تقوم مقام النطق عند تعذره لغيبة أو خرج مثلا ما لا يتي سكي نتر شيني wani ya wakilta wani ya je saki matarsa sakin wakilci ko ya rubuta takarda cewa gashi ka kaiwa na mata in aka yi haka ya ce idan wani mutum ya wakilta wani mutum akan ya je ya saki matarsa ko ya rubuta masa littafi a ciki akwai umarni na saki ya kai takardar to matar ta saku an gane ko ya je ya faɗa cewa alhaji ya aiko ni na ya ce ya sake ki to kaso kaga ba shi yazo ya faɗa ba saki ne wanda aka wakilce shi amma da izinin sa da umarnin sa ko shi ya rubuta da haka idan haka ne ta saku malai ce babu sabani tsakanin malamai akan wannan saboda mai wakilci ai halal ne wato a cikin haƙoƙi sa'annan rubutu yana zamowa daidai da magana musamman idan mutum baya nan ko kuma ba zai iya magana ba za ka ga wanda ya samu ciwon rashin iya magana kuma aka ga zai iya rubutu akan ce ya rubuta ana magana da shi a rubuce yana ba da amsa da haka dai abin da ya rubuta shi kenan sai na goma a talaku bit tahrim وهو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي حرام أو تحرمين أو بالحرا- بالحرام فإن, فإن نوى الطلاق كان طلاقا وإن نوى به زهارا كان زهار تجب فيه كفارة الزهار وإن لم يرد به طلاقا ولا زهارا أو أراد به الحلفة أن يقول أنت حرام إن فعلت كذا ففعلت ففيه كفارة يمين لا غيره قال ابن عباس رضي الله عنه إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة ما لكي سكينا حرمتاوى mutum ya sake matar shi da haramta matar tashi shine kaman miji ya ce wa matarsa wato ke idan ya sake taba jikinta ya taba haram kaga wanda matar da in mijinta ya taba jikinta ya taba haram ai ba matar shi bace na ai ba matar shi bace ko yace ta haramta gare shi ko abin mu'amalar da zai yi da ita haramun ne to idan ya faɗi wannan magana idan ya yi niyyar saki da wannan maganan to saki idan maganar da ya faɗa niyyar saki ya yi to saki ne idan kuma ya yi niyyar zihari ne kusan akwai zihari shi ne mutum ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa wanda alkur'ani ya gaya mana wallazi ne yuzahiruna min sa'ihim ko summa ya'uduna min qaribin ko sai Allah ya faɗi hukunce hukuncen abin da za su da haka niyyarsa shine kawai hukuncinsa idan saki yayi niyya saki ne idan zihari yayi niyya da wannan magana to zihari ne idan kuma rantsuwa yayi niyya to shi kuma shi ma ya zama kafarar rantsuwa ta kama shi kamar ya ce in kika yi kaza kin zama haramun a kansa ya faɗa haka to idan ta yi wannan abin me zai yi ya gyara wannan abin shine zai yi kafarar rantsuwa zai yi kafarar rantsuwa ba wani abu zai yi ba ibn abbas yake cewa idan namiji ya haramta matarsa a kansa to abin da ke kan shine kafarar rantsuwa zai kafarar rantsuwa sai kuma ya ce daman wanda aka ce mai koyi da shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ƙarshe shine at-talaqul haram wa huwa an yudallika rajulun imra'atahu salatan fi kalmatin wahidatin aw fi salati kalmatin fil majlisi fa an yaqula ibaratan anti dal an dalikun salatan aw yaqula anti dalikun dalikun dalikun fa hadha talaqu muharramun bil ijma' لقوله صلى الله عليه وسلم وقد أخبر أن رجلا سلك امرأته ثلاثا جمعا فقال فقام غضبان وقال أيلعب بكتاب, بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله وحكم هذا وحكم هذا الطلاق عند جمهور العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم أنه ينفذ ثلاثا وأن المطلقة به لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وأما غير الجمهور من العلماء فإنهم يرونه طلقة واحدة بائنة أو رجعية على خلاف بينهم واختلف أو اختلفت آراؤه العلماء لاختلاف الأدلة ولما فهمه كل فريق من النصوص وبناء على خلاف أهل العلم في هذا فإنه والله تعالى أعلم يحسن أن ينظر فيه إلى حال المطلق فإن كان لا يريد من قوله أنت ذلك بالصلاة إلا مجرد تخويف الزوجة أو كان يريد الحلف عليها كأن علقه على فعل شيء بأن قال أنت تهلك بالصلاة إن فعلت كذا ففعلت أو كان في حالة غضب حاد أو قال ذلك وهو لا يريد طلاقها البتة فيمضي عليه ذلكة واحدة بائنة وإن كان يريد من قوله أنت طالق ثلاثا حقيقة شراقها وإبانتها وإبانتها منه حتى لا تعود إليه بحال فيمضي عليه ثلاثا ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره جمعا بين الأدلة ورحمة بالأمة mala ya ce a saki wanda yake na haram shi ne mutum ya sake matan shi sau uku a lokaci guda a kalma ɗaya ko ya sake a kalma ɗaya ko a kalmomi daban-daban a waje lokaci guda ke sakakkiya ke sakakkiya ke sakakkiya ko ya sake ta ya sake ta ya sake ko ya ce ya sake ta sau uku ya ce wannan to haramun ne da jima'in malamai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam an ba shi labarin wani mutum ya saki matar shi saki uku a lokaci guda manzo Allah ya yi fushi ya ce yanzu mutane za su dinga wasa da littafin Allah ina cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har wani mutum ya ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin shi ya tashi ya tashi ya ce ya rasulullah wani mutum ne ka bani na je na cire maruya amma ba a bar shi ba ba tawa shi ba sahabbai ba sa son su gabace zan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai mala ya ce za mu tsaya nan mu tashi a nan don akwai tambihar a gaba sai mu tashi وحكم الدلال وحكم هذا الدلال وعليكم السلام آمين kudin zamanin da da suka girma za su biya su ai kun ji tambayar ko yara ne misali aka bar musu gadon gida to su yan ƙanana ne amma an rarraba an ce wani kaza yana da kaza wani yana da kaza amma ba a ba su saboda yan ƙanana ne sai zama sai na hannun yayin misali ana raye kuma har aka girma to wai in an tashi ba su za a ba shi kimar wancan lokacin ne ko kimar lokacin da suka girma shi ne ce kimar lokacin da suka girma za a ba su a an gane yawa kimar lokacin da suka girma za a ba su shi ya sa kudin magada ma ba a ajiye shi kudin magada gina shi ake misali in an baka kudin magada misali miliyan goma bayan shekaru a ce in za ka ba su ka ba su miliyan hamsin misali nake haka ake so bayan za ka ba su kuma ka ba su miliyan uku ba na ya kare don ba ajiye shi ake ba kasuwanci ake ana siyan abubuwan da za su kara misali fili kaga inda an sai fili na gaskiya na misali Allah ya tsare shi ai kaga suna girma wajen yana ƙara yana ƙara daraja ko a sai gida shi ma haka da sauransu abubuwan da aka san za za su iya zama har su iske su shi ake yi saboda ai za a ringa ba da zakka in kudin sun kai zakka to ba za a bari zakka ta cinye dukiyar ba kuma eh Allah alaikum salam to ka bare da ba shi sai sai ka kawo mu can alaikum salam amin Na'am. mutum ne ya gasu ya bari aya a hannun babansa eh to ina gadon su yake a a kamun ya rasu kunna shi da ya rasu ya bar yaya ai akwai gadon su yau to yana ina yawa to kaga ya kamata kakan ya zama ya rubuta ya ajiye misali in ma ba ba su za a yi ba ya zama shi ma bayan ya mutu za a iya dubawa a ga cewa abu kaza da abu kaza na wane ne abu kaza da abu kaza na wane ne wannan shine abin da shari'a ta ajiye saboda ai ya za a ya sani tunda shi kadai ya sani shine amfanin rubutu da haka ko an raba gada in ba a ba yara ba ana rubutawa documented sosai a sa hannu a aji wanda ko mutum baya nan za a duba na a ce kaza na wane ne waje kaza na wane ne haka ake yi da ka gadon yara su ba zai sa su rasa kayan su alaikum salam na'am ya ƙare idan mata a yaji ta yi yaji ta yi ko sakin da aka yi shi yaji ai ba ƙarewa ai yaji ba jama'a ba saki ba ne na yaji ba saki ba ne in aka yi yaji in an shekara ba saki ba ne yana nan aure na nan akwai iyaka na wasu shekaru da malamai suke magana idan mutum ya zauna baya kula iyalinsa shi ma ba wai automatically yake zama saki ba wajen alkali yake zuwa ya tabbatar a tilasta a mai da shi saki da haka in mata ta yaji bai da wani period da don baka je ba aure ya kare amma akwai lokacin da za a kai a tilasta ka cikin biyu a yi ɗaya ko a mai da aure ko ka yi saki wannan amma ba lokacin da wai kawai za ta zama don ta yi yaji ta zama ba matan mutum ba ko saki ya faru za ka ba wannan amma idan saki ne ta tafi gidansu to tana gama idda kai ma ka zama cikin manema shi ne kawai kana iya zuwa ka ce salamu alaikum da ce karka shigo gidanmu misali ba kaman da ba na ka ce ta zo ta ce ba za ta zo ba na in ka matsa ta ce to ba ta son ka wani take so tana da wannan damar saboda wannan igiyar da aka hana wani ya nemi aurenta ya tsike والله أعلم عليكم السلام آمين duba da maganar laro da ta ce wayan sanya idan sun girma in za a biya kimar zamanin da za a biya su za a biya su shi ne ne da wannan da yake shafar bashi saboda ba zan manta ba ɗan kwanakin can baya lokacin da gini ne kuɗi na kamar wani miliyan ne haka
wata biyu zuwa uku zai samu da shi har yanzu bai dawo da shi bai mutum na kila goma ne ko goma ya a yi wajen biya ba ka ba shi na wato ai bai daɗe ba ma ina jin muka yi wannan magana a nan jiya ne ma ba yawwa wato abinda na ce wannan saɓani ne na malamai wanda suka yi maganar kima yanzu misali idan da kudin kasa ya yi ya za a yi a ce kaya arha suka tsara yi tambaya ne aka gane misali a ce maimakon yanzu kaya tashi suka yi kudin komai ya sama ya yi to mukaddara sai kasa ya yi ya za a yi wajen biyan ka na? kudin za a dawo da shi shi ne waɗanda suke ganin kudin za a dawo da shi wanda su ne wanda suke ganin kimar lokaci za a dawo yanzu sun fi yawa gaskiya cewa idan ka karɓi bashin mutum har nake maganan 1980 ka ba mutum aran dubu goma sai yanzu kuka haɗu da shi 2025 na zai biya ka ka kalli dubu goma a 1980 ka kalli dubu goma a 2025 na kaga abin yayi abin yayi yayi nisa da yawa shi yasa malaman da yawa suka ce a kima zai biya ka eh kima zai biya ka amma har yanzu akwai wanda suka ce a kudin zai baka goma ka bashi goma zai baka wallahu a'lam alaikun salam na ya samu lada ba gaskiya ne na mahaifiya ko uba da suke sa 'ya'yansu saki matansu idan suka sake su sun saku sun saku ma na sun saku kawai abinda ake cewa su iyayen su ji tsoron Allah na nuhu kada su yi irin wannan sa'annan shi wanda ya shiga cikin wannan ya shiga cikin jarabawa da jarabawa ce wala jarabawa ce babba saboda su iyaye su kaman kwai ne ba a faɗa da su kuma ba magana kana da gaskiya ba wani gaskiya da za ka yi a kan iyayenka na in Allah ya jarabe ka da su maganin su kawai haƙuri da lallabawa da diplomacy na ka yi ta lallaba su wannan shine wanda ya fahimci musulunci ya fahimci hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fahimci alqur'ani wallahi shikenan ka lallaba su biyan za ka yi duk abin da za ka in duk abin na ce duka in cin hanci za ka ba su na ka gane su yi haƙuri ka ba su in gayyato musu malaman angonku za ka yi yan uwa in waye dai a samu na a sasanta to shi ne kai ya fi maka alheri da ka ce irin kai ma an yi baran-baran ba a baran-baran da su duk wanda ya baran-baran da iyaye shi sai ya sha sai ya sha wahala Allah kuma gaskiyanka kuma kuma wannan kaga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya bayyana haka duk gaskiyanka Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bada yana na cikin Bukhari hadisin Jurayj da ya bada labarin shi ai gaskiya ta kare wajen Jurayj na yawa gaskiya ne da shi shi abin ma da yake fada ya ja shi ma saba mahaifiyarsa cewa yake da mahaifiyata da Allah waye a gaba ba wanda yake da amsa sabanin nashi ya ce Allah sallah yake yi amma sai da Allah ya jarrabe shi tabare ka yanzu wanda kake kullum kana whatsapp kullum kana facebook na na gaya ma waɗancan wannan kullum ibada da sallah akan iyayensu Allah ya jarrabe su bare kai yanzu ina nufin ka kwatanta ka gani da haka duk yadda za ka yi ka lallaba wallahi da iyaye ka lallaba kullum na yi addu'a wannan bayan Allah ban san shi ba yau ma zan kara da aka bani labarinsa mutumin kano an ban labarin shi ya fi shekara goma sha ban san shi ba amma kullum ne tuno shi aka yi magana iyaye sai na masa addu'a Allah ya ji kai shi in ya rasu in yana nan kuma Allah ya kara masa lafiya a kano yake imam ne yake gaya mana labarinsa a kano yana suna da suna da gidan gado da mahaifiyarsa babansu ya rasu suna zaune a gida a nan ya yi aure ɗakin mahaifiyarsa in ka shigo gidan nan kake samu dole sai ka bi jikin ɗakin ta kami ya tafi wajensa da aka ƙa'ida ne da ya shigo gida da ‘yan ledarsa komai sai ya shiga wajen babarsa ta game ya kawo misali kafin ya shige ana nan sai Allah ya hore masa kuɗi ne dai nan GRA bayan gari ya tafi fili ya ginin zamani ya gina gidansa mai kyau a ciki sai ya gina bangare guda a cikin gidan na mahaifiyarsa gida na zamani sosai sai da aka gama gini ya ɗauko baba aka zo aka nuna mata nan na nashi ne aka shiga ga gida sosai gidi gini na baba ne ta duba ta duba ta ce ohun wato in ka shigo gida ban san ka dawo ba ko ina nufin ka shigo gida ka shiga gidanka matanka kawai ya ce to ba ta so ba eh ba ta so a can take son a zauna eh shi ma kuma a can zai zauna haka ya ce to aka kulle gida ina jin sai da ta shekara ko bakwai ko takwas kafin ta rasu ya yi haƙuri to sai ka tuna in kai ne ba yawa tabba yawa kaji wanda ya ce tab za a yi rigima da kai ko kuma yadda yana haka ya kamata ga mai hankali tunda ita ba a kawai ba ta gane ba kawai tunanin ta manta ma da yadda Allah ya bashi dukiya mai ya kawo ma wanda har gina miki gida mai zai zo da leda har ya shiga gida bai baki ba amma ita kawai tunanin ta da ta ce ba za a shiga gidan ba ya ce to ba za a shiga ba naka aka bar gidan nan har sai da ta bar duniya kaga wannan shine ya fahimci musulunci ya fahimci waye iyaye eh kaga shikenan ya gama lafiya ya zauna a gidansa eh to kuma haka ake son zama da iyaye ba magana kana da gaskiya eh ba magana jabari kai ka ka shiga in ba za ta dawo ba sai ta dawo ka san wani mahaukacin haka zai fara na eh in ba za ta dawo ita ta zauna a can haka ya kamata a yi da su saboda su Allah madaukakin sarki ya ba su wani matsayi ibn mas'ud ne yake cewa ayoyi uku a cikin alkur'ani ya ce tagwaye ne hassan ne da usaina ko hassan da usaini ya kira ayar da allah ya ce adi'ullah wa adi'ur rasul ya ce ku bi allah ko manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai ce duk wanda ya bi allah ya ki bin manzan allah allah madaukakin sarki baya san biyayya ba zai ba da lada baya so sai ce Allah ya ce aqimus wa aqimu ne ma salatu wa zakka menene ku yi sallah ku bada zakka ne ayi wa aqimu salata wa atu zakka ku tsaye da sallah ku bada zakka yace duk mutumin da yake sallah yake bada zakka Allah bai karɓa sallarsa eh baya so sai ya ce na uku shine iyaye Allah ya ce anishkurli sai ya ce wani walidaik ka gode mun ji Allah ya ce ka gode wa iyayenka to wanda ya bi Allah ya gode wa Allah ya ki gode wa iyayensa Allah baya san godiya ta kaga dan adam ya kwana a ci da haka iyaye lallaba su ake wanda Allah ya raba su da nasu lafiya kamar mu Allah Allah ya hada mu da su aljanna da mu Allah ya raba mu da su lafiya alhamdulillah wanda kuma suke nan Allah ya raba su da su lafiya amma ba yanzu ba fa na ba wai ka dinga fatan a rabu ba ka san shi yasa soyayya ta da ta sha bambanci da soyayyar iyaye su iyaye kullum fata suke Allah ya raya amma da kullum kawai sai ce da amma labi wace ita kwana nawa ne wai za ta rabu kaji eh haka ake fara haka ake fara yana wai dan yi hakuri kwana nawa ne alhalin ba haka bane da haka soyayyar suna da bambanci yawa nasarar ka kawai ku zauna da iyayenka lafiya Allah shine ka more kuka rabu shikenan eh har wajen Allah ku sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين ها امين